بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na talata 23 ga watan rabi'in thani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da 4 ga watan march shekara ta 2013 a ci gaba da karatun littafin al-intisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi al-dal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم اهتديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malam yana kan bayyana mana cewa shi wannan marubucin littafin bai da kan gado ka'idar rubutu na malamai na ilimi na duniya gaba ɗaya ya saba ma wannan ka'idar sai kuma ya zo shi da kanshi sai ya ka'ida ba kai ko ina ba kuma sai saba ka'idar tashi ma kun gano wannan da kyau ku mala ya fara kawo mana yayi alƙawara waje da dama cewa zai kula da amana da alƙawari atifa goyen baya son zuciya ba zai jashi ya ɗaya ɓangaren rashin adalci ba zai saurara daga ahlus sunna kuma zai saurara ga ɗaya ɓangaren na masu zagan ma annabi sahabbai zai ji na kowa daga ƙarshe sai ya zo sai ya faɗi gaskiya amma mala ya ce wannan abin da ya faɗi ƙarya yake haza ma zakarhul mu'allif an manhajihi fil bahasi kun ji abin da ya faɗa a wannan bincike da ya ce zai yi fa halal ta zama bi haza shin ya kiyaye wannan ilaika ayyuhal qari'u mala ya ce ya kai mai karatu jiga bayanai al ijabata ala haza min kalami shi da kanshi zai ba kanshi ansa ya ƙulu musniyan alar rafida bai kai ko'ina ba sai ga shi na yabar rafida yana cewa bal ƙadista hawat ni ibadatuhum ya ce ibadan ‘yan shi'a ta bani sha'awa wa salatuhum sallansu ma ta ba shi sha'awa wa du'a'uhum addu'ansu ma ta ba shi sha'awa wa akhlaquhum ɗabi'unsu ma ta ba shi sha'awa واحترامهم لعلمائهم da kuma yadda suke girmama malamansu ma ya burge shi hatta tamannaitu an akuna minhum yace sai da ya gorin ina da ma yana daga cikinsu kaga manhajin da ya tsara ma kanshi ne ba zai goyi bayan kowa ya ce yana tare da wannan ba ya kiyaye ya kiyaye kaga kai tsaye ya karkata waje daya wannan maganan ma malam zai raddinta waya ƙolo yana cewa sun makara'atu kitabal muraja'at ya ce ya karanta littafin muraja'at lissayyid sharafuddin musawi na a sheikh sharafuddin musawi wa ma an ƙara'atu fihi bida a safahatin ya ce ‘yan fallaye kaɗan na karanta hattasta hawani alkitab har sai da littafin ya burge ne bani sha'awa wa shaddani ilaihi shidda ya ƙara ƙarfafa na fa kuntu la atrukuhu illa ghazban wa kuntu ahmiluhu fi ba'd ahyan illa al ma'ahad yace littafin gaba ɗaya ba wanda yake ɗauke ni daga gare sai in mantuwa ne na aje shi yace duk inda nake kai har makaranta da nake karantarwa ma yace da littafin nake tafa da shi wancan magana na farko ya faɗe ta a cikin littafin shi mai suna sun mahata daidai shafi na ɗari da ɗaya wannan kuma shafi na arba'in da uku wannan da muka gama karanta shi ma sun mahata daidai shafi na tamanin da bakwai kaga bai je ko ina ba ya saba ma ƙa'ida ya ce ba zai goyi baya ba ba zai bayyana ra'ayin shi akan kowa ba kuma ya ce atifa ba za ta kama shi ba gashi bai je ko ina ba atifan ta kama shi ko ba ta kama shi ba ce shi ba abin da ya iya kiyaye fa mara auha haƙƙa ri'ayatiha wa yaqulu kuma yana cewa walasta adari kaifa uqni'u nafsi yace to wallahi ni ban san yadda zan gamsar da raina ba aw gairi ko in gamsar da wani bi ara'i ahli sunna in ce mai kai ka bi ra'ayin ahli sunna allati itamadat ala ma azunnu yace wanda a zatona ra'ayin ahli sunna yana da madogara ne dangane da aqwalul hukami min bani umayya kaga abin da yake gina ra'ayin shi istahawani istahawatni sai kuma azunnu ghalabata zanni wa ra'ayi a shaksi kun gano wannan da kyau ku wai a zaton shi ra'ayin ahalus sunna gaba ɗaya ya gini akan khalifofin banu umayya ne bari ku ji wannan abubuwan da suka kawo na khalifofin banu umayya banu umayya su ne waɗannan khalifofin da aka ce sayyidina ali ai sayyidina uthman ya nannaɗa saboda an so ya amfani da ai ga wani ma ba shi sai ya bashi sai a je a karya abin ta hanyar shi sai ya ki da aga ya bada an je an rike gam to sai kuma ga baya bullo ta nan shi sa kaji ba su saurara ma khalifofin banu umayya ko kaɗan amma yanzu wanda ya je karanta wannan kadai sai zo sai ya ce ka gani ai abin da ya kawo fitina ma a zamanin usman yana shi an ci bai san abin da yake yi ba ko mutum zo yana ce maka ai ba abin da ya kawo fitina a zamanin sayyidina ali da muawiya sai kaza sai kaza sai zo yana shi'anci shi bai sa abin da yake yi ba ko kun gano wannan da ke ku dole ne sai an tsaya an karantar da mutane addinin musulunci tun daga tsatso kuma sai wanda ya iya ya goge mun gano wannan da ke ku duk wanda yake dan habba wa dabba ne bayan da za ya karantar da mutane addini Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani ya faɗi a cikin littafin shi la'akuna ma'asa da kai a shafi na ɗari da hamsin mutumin da ke cika bakin shi ba zai goyi bayan kowa ba ba zai zama yana tare da kowa ba ba a je ko ina ba kuma gashi yau yana tare da wa kuma yana tare da 'yan shiya ya ce ba zai iya gamsar da kanshi ko ya gamsar da wani shi akan bin aƙidan ahalus sunna ba kuma gashi yana goyon bayan aƙidan 'yan shi'a kuma a lokaci ɗaya jama'a ko mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Waya ƙolu har ilawa yake cewa, walidhalika a atakido shaksiyan, ya ce, To, da wannan ne nake ƙudurcewa a matsayina na ɗan adam, kaga ra'ayi kenan. Bi an na sahaba, cewa wasu daga cikin sahabbai na saban na haya anil mut'a sun hana daduro ne. wata harimiha suka danganta haramci ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga annabi da tabririn mawkifi umar ibn al-khattab wai domin su kare manufan sayyidina umar na hana dadu wata suwibin ra'ayi da kuma cewa wai ra'ayin sayyidina umar na hana wannan auren mut'a wai cewa daidai ne kaga bai kawo dalili ba kawai sai ya ce me aminin a taqidu shaksiyan waya ƙulu ya faɗi wannan magana a cikin littafin la'akuna ma'asa da ƙina shafi na 195 ka kai tsaye wannan ra'ayin 'yan shi'a ne ya ɗauko yana mara mata baya kuma ya ce ba zai mara ma ra'ayin kowa baya ba yanzu wannan ya kamata a yi da maganan shi waya ƙulu har ilawa yake cewa waya da fa'uni hazan lihitimal ya ce babu abin da ya tura ni zuwa ga wannan ɗauka da karkata da goyon baya sai dai bi anna umar bin al-khattabi huwa alladhi arasa baqiyyat al-hadirin shine wanda athara ya ziga sauran waɗanda ke nan tare domin ya ɗauko magana ne dangane da lokacin da annabi da lafiya ai annabi ya ce a kawo littafi zai rubutu ko sai ce gaskiya ni dai ba abin da zai hana in fassara cewa sayyidina umar ne ya zige sauran waɗanda ke nan tare a gaban annabi wada fa'ahum ila taraddudi ya sanya su gaddama wata hallufi suka saba an amrin rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba su bi umarnin annabi na kawo takarda ya rubutu ba kun gano wannan da kyau ku yanzu wannan ra'ayin suwaye ra'ayin yan shi'a ne kuma ya ce ba zai goyi bayan ra'ayin kowa ba amma raddin wannan maganan ko mu za mu tara shi a gaba malam zai naƙasa shi ya faɗi wannan magana a cikin littafin sun mahata daito shafi na casa'in da biyar fahazihi amsila lima ja a fi kalamil mu'allif mala ya ce wannan wasu 'yan misalai ne da suka zo a cikin maganganun shi minitti ba'ihil hawa na bin son zuciya fi a kamihi wajen hukunce-hukuncen shi ya ce ba zai mara maganan kowa baya ba ya ce zai kawo na wannan ya kawo na wannan sai ya gwama maka ko da kuma kalla abin da ya koma yana yi shi yasa hatta manhajin da ya kafa shi da kanshi bai iya kiyaye manhajin ba mala yace walaka an ta'ammal yace lalle gare ka ka lura ayyuhal qari'u ya kai wannan mai karatu ibaratihi almutaqaddima yanda yake kawo bayanai da suka gabata allati saddara biha ahkamahu bi qawlihi duk in zai yanke hukunci zaka ji ya ce istahawatni sha'awa ta ja ni, wasta hawa ni abin ya burge ni, alama a zunnu a bisa abin da nike zato a ataƙi da shaksiyan a ra'ayina a matsayina na mutum da fa'ani ihtimali ni dai ina ganin kawai abin ya kamata ya zama haka. Kun gano wannan da kyau ku? Duk da haka yake kuma ya ce zai yi abin ba son zuciya, zai yi abin ba goyon baya, babu zil, ba wa, duk bai faɗi wannan ba? kuma ce da haka yake bude karatun shi kaga yanzu malam wanda aka fara mu wannan nakadi a haka to me zai biyo baya sanda ake nakadin maganganun shi kuma mala yace li ta'lam madaltizamihi bima wa adabihi min at-tajarrud min al-atifati wal hawa dan mutun ya sani irin abin da ya lazimta ma kanshi na cewa shi ba zai bi san zuciya da atifa ba yace duk zai watsar da waɗannan abubuwa ba za a same shi da waɗannan abubuwa ko ƙwaya ɗaya ba amma ga shi ba a je ko'ina ba kuma an same shi da waɗannan abubuwan baki ɗayansu wannan shi ne al'adar ‘yan bida ƙarya jama'a ɗan bida maƙaryaci ne ɗan bida masoyin zuciya ne kuma kullum ɗan bida ƙoƙarin yake son ya nuna maka shi fa mutumin kirki ne shi biye da wani ƙilla shi fa ba a fahimce shi ba shi alheri yake son kawowa shi kaza ne kana bin sai gane kuma babu masharranci irin shi kun gano wani aka ce dan bida ka daina kallon wai ka ce wanda suke bin ɗariƙun sufaye ko kaza hatta a cikin ku ahlus sunna akwai waɗanda suke da ɗabi'u irin na yan bid'a kun gano wannan da kyau kusa da waɗannan ɗabi'un gaba ɗaya amma kawai dan sun kara da ku ne sai su kasa zama yan bid'a yan bid'a ne sai ran da suka bar wancan buguwar aqidan ita ma Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa amma ma wa'ada bihi min nabazat ta'assub Bala ya ce alkawarin da ya yi na cewa ba zai goyi bayan kowa ba, waltizamihi bil insaf kuma zai yi adalci walhiyadiyya sannan kuma zai kokari ya tsaya tsakani. Kun gano wannan da kyau ko? Fayak Mala ya ce fayo kazzibu zalika. Ƙarya yake ya ƙaryata kanshi da kanshi. Ta'assubuhu shadidi lirrafida irin yanda ya zo yana goyon bayan 'yan shi'a kai tsaye wal aqidatihim al fasida da kuma irin yadda yake goyon bayan muguwar aƙidan 'yan shi'a lalatacciya wa sana'uhu alaihim da irin yadda ya koma yana yaban 'yan shi'a wa ala aqidatihim da kuma irin yadda ya zo yana yaban aƙidansu fi muqabili ta'anihi fi ahlus sunna kuma a lokaci ɗaya sai gashi yana la'anta da suka da ɓatanci ga ahlus sunna wa aqidatihim da kuma aƙidan ahlus sunna wa'a'immatihim da kuma limaman ahalus sunna kaga kai tsaye duk abin da ya faɗi ya biya ya ragargaza su ya saba masu ya ƙulu mu'abbiran an ra'ayi fil khilafa da ya zo yana ƙoƙarin bayyana ra'ayin shi dangane da khalifanci inda ahalus sunna a wajen ahalus sunna ya ce ammal khilafa inda ahalus sunnatu wal jama'a kaga tsarin khalifanci wajen ahalus sunna wal jama'a فهي بالاختيار والشورى ana yin ta ne ta hanyar zaɓi da kuma shawara ta hanyar shura ahal hal wal aqd su za su wannan zaben wa bidhalika fatahu al bab alladhi la yumkin ghalquhu wai da wannan sakacin da ahli sunna suka yi ne suka bude kofan da ba za su iya rufe shi ba ala ayyi wahidin min min al umma ga kowanne daga cikin al umma zai iya zuwa ya shiga shi ma ya ce yana son wannan mukami na khalifanci ko na jagoranci wa atma'u fiha kulli qasin wa danin sannan duk wani madaukaki da duk wani kaskantacce wannan yasa ya komo yana sha'awar shi ma ya zama khalifa wa kulli gathin wa thaminin da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba wa hatta tahawwalat min quraishin ila mawali wal abidi har aka wayi gari ma al'amarin khalifanci ya tashi daga hannun ƙurayshawa ya koma hannun baƙi da kuma bayi wa ila fursin wa mamalik ya tafi zuwa ga farisawa da sauran amalika da sauran sarakunan gargajiya wa ilal atrak har aka waye gari mutanen turkiya wal maghul duk sun zo gaba ɗaya waɗannan sun zo sun zama khalifofi su ma aga ikon Allah yana nan yana zagi su mutanen farisa da suke jagorancin shi'a a yau yanzu shi Khomeini ba ƙureshe ne jama'a mun gano wannan da kyau ku kallero waɗannan maganganun da ya zo yana yi na banza wai ahalus sunna ne suka yi wannan to yanzu wannan goyon bayan aƙidan shi'a ne da sukan aƙidan ahalus sunna ko ba haka bane kuma ya ce ba zai haka ba shi yasa hatta manhajin da ya tsara ma kanshi zai ba a cikin littafin nashi ‘yan uwa ku kiyaye bai iya kiyaye wannan ba ya faɗi wannan magana a cikin littafin shi mai suna la'akuna ma'asadikin shafi na 112 waya ƙuna an aƙidati shi'a fil khilafa da ya zo jan aƙidan shi'a wajen khalifanci sai ya ce fama a azama aƙidata shi'a fil ƙauli bi annal khilafa aslin min usulid din ya ce madalla da wannan aƙida na 'yan shi'a da suka fito ƙarara suka ba da fatawan cewa kun ga al'amarin khalifanci yana daga cikin aƙidan musulmi shine usulid dini yana daga cikin asali daga cikin aƙida shi ma wa ma a'azamu qawluhum bi anna haza munsibun huwa bi ikhtiyarillahi subhanahu wa ta'ala sannan maganar su yayi kyau da suke cewa matsayin khalifanci to wannan mukami ne da Allah da kanshi yake naɗawa, fa huwa ƙaulun sadidun magana ne daidai wa ra'ayin rashidun kuma ra'ayi ne mai shiryarwa ya ƙabuluhul aƙalu wanda hankali zai iya yarda da shi wa yartahu ilaihi damir kuma mutum zai natsu da shi wa yu'ayyiduhun nusus min alqur'ani wa sunna kuma nassoshin alqur'ani da sunna na goyon bayan haka wa yurgimu unuful aljababira sannan kuma yana turmusa hanshin mutanen banza azzalumai a ƙasa wal mutasallitina da waɗanda suke ƙwacen mulki wal muluki da sarakunan gargajiya wasaladin da 'yan kama karya wa yufidu alal mujtama'i as-sakina sannan kuma yana sa mutane su samu natsuwa wal istikrar da kwanciyar hankali yanzu kaga a lokaci ɗaya ya soki manhajin ahalus sunna a lokaci ɗaya ya goyi bayan manhajin 'yan shi'a kuma ya ce ba zai haka ba ko mun gano wannan da kyau ku shi yasa qur'ani ya ce wala ta'rifannahum fi lahanil qawli wajen tuntuban harshe kake gano mutanen banza ya faɗi wannan littafi a wannan magana a cikin littafin shi mai suna la'akuna ma'as sadiqina a shafi na 114 kaga ta manhajin da ya lazimta zai bi bai kiyaye ba famara auha haqqa riayatiha wa yaqulu dimna hadisihi an aqidati tahrifil qur'ani inda rafida kuma da yazo zai magana kan aqidan canza alqur'ani da musanya shi da birkida shi da yan shi'a suke akai yace wa ma yunsabu ila shi'a min alqawli bit tahrif abubuwan da aka danganta ma 'yan shi'a cewa wai sun ce alkur'ani littafi ne birkiɗaɗɗe littafi ne canzazze littafi ne wanda an ƙara an rage bai zama daidai ba sai ke cewa huwa mujarradu tashni' wa tahawil wannan kawai tsantsan tsana ne da kuma zargi da suka da batanci laysa lahu fi mu'taqadati shi'a wujud cikin aƙidin 'yan shi'a gaba ɗaya babu wannan wa idza ma qara'ana aqidata shi'a yace da za mu je wa binkita aqidan shi'a fil qur'an al karim dangane da alqur'ani mai girma fa sawfa najidu ijma'ahum ala tanzili kitabillah za mu ga gaba ɗaya sun hada kan cewa littafin Allah ai saukakken littafi ne kuma tsarkakakken littafi ne tanzihi kitabillah tsarkake littafin Allah min kulli taharifin daga kowane irin canji wannan ba ƙarya bane littafin fasulul khitab fi isbatu tahrifi kitabi rabbil arbab shi jahilin ina ne bai san wannan ba bai san usulul kafi ba duk ba mun bayyana wannan a cikin littattafansa a bayan karatun nan ba cewa suna da aqidan canza alqur'ani mun karanta a cikin littafin as'ilatin kadar shababa shi'a ilal haq da sauran littattafai da yawa amma kaga yazo ya ce ba zai kare kowa ba yanzu wannan kare ɗan shi'a ne ko ba kare sai yake yi ba ya kiyaye abin da ya lazamta ma kanshi zai tabbata kai bai kiyaye ba wannan shine aƙidan 'yan bida'a a ko'ina suke, ila an ƙala, yi maganganu masu yawa har inda yake cewa inna hazihi tuhuma kun ga wannan tuhuman da ake ma 'yan shi'a na ƙasar ƙur'ani wa ziyada fihi wai suna cewa wai an rage alƙur'ani a wani fagen a ce sun ce an ƙara hiya aqrabu li ahli sunna min ila shi'a wai ahli sunna sun fi kusa da wannan sama da shi'a kun gano wannan da kyau ku wai aqidar rage alƙur'ani da kaza wai ahli sunna ma sun fi kusa da ita ko ba 'yan shi'a ba wa man yaksib khati'atan أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد اهتمل بهتانا وإثما مبينا duk wanda ya aikata laifi kuma ya kokarin ɗiban wannan laifi ya yaɓa ma wanda ya kubuta Allah ya ce wannan ya ɗauki zunubi ba ɗan ƙarami ba amma malam zai zo ya bugan mana hancin shi a fagen da zai zo ya mana bayani akan raddi akan shi kun gano wannan da kyau ku kuma shi ya ce ba zai go bayan kowa ba kuma zai ma kowa adalci yanzu suwa ne da suke tuhuman 'yan shi'a da sun faɗi wancan maganan ba ahalu sunna ba wai amma yanzu kuma an yi rabas ana son kuma komowa cewa kuma ahalu sunna ne ke da aƙidar wa zalika min ad-dawa illati da'atni ila an uraji'a kullum mu'takadati yace waɗannan abubuwan su suka kai ni na koma ma ina binciken dukkanin aƙiduna li'anni kullama hawaltu alintika da shi'a fi sha'in ya ce duk lokacin da ne ƙoƙarin in yi makadin 'yan shi'a a wani abu walistin kara alaihim ko in masu in kari illa wa athbatu bara'atahum minhu face nan da nan zan ga su mutanen kirki ne sun barranta wa islaq wa ilsaqahu bi sai in ga ni ne ma ban kan daidai ni ke kan zargi aqida ce ba aqida ta ce ba daidai ba don Allah kaji wai dan tijjaniya ne wanda yake cewa barhama Allah ne ka fahimci wannan da kyau ko wai shine zai zo yana faɗin wannan maganganun me irin wannan aqidan ku karanta littafin sun mata da yato ya ce iyayen shi gaba da yan menene in tijjaniya ne ce haka ya girma a garin sa har ya taso har ya girma sha'awan shi ma ake saboda sunan shi tijjani haka ne ko ba haka bane mun karanta cikin tarihin shi da ya je misira ya can aka zo ana magana sai ce ku sani faɗan tijjaniya ne har ya girma a haka to don Allah jama'a wanda ya girma yana da wannan aƙidan yana cewa duk bautan da kai in ba shawo kai ma ba ba za ka haye ba ko ba ku ji a waƙar rabbana ba ko ba yi ba to wanda yake da wannan aƙidan dan ya ce dan shi'a da bai fito fili ya faɗa ba amma fa a shi'a ma wannan shi ne aƙidan su dan kaje ka samu shi'a saba'iyya sun ce sayyidina ali ibn abi talibin Allah ne mun karanta da ku a baya a cikin littafin nan sayyidina ali sun da ya fito masallaci suka ce anta anta kai kai ne ya ce ni niwa suka ce anta rabbuna ya ce falon mara aitul amra amra muna karan a jashtinari wadda auto kambara ya ce da na ga abin nasu yaƙi ci yaƙi cinyewa ai kawai sai na kira na kunna wuta ina kambar ya ce zo mu ci gaba da kambara su a cikinta kun gano wannan da kyau wai wai don ya faɗi wannan magana wanda yake da aƙidan wani ƙato ne allan shi har ya faɗi wannan wa bai ji wannan aƙidan lalam ya lido lam yulad ba kowa ya ji kowa ya sani wai an ce wai an je an kama shi an je an yi to sai me sai mu ji hukuncin da kuma za a mai na shari'ar Allah ai zindiki malam yana nan wajen tafa ne yake sana'an tura waya fa ni na dauka ma wani shehi ne daga dan tura waya yake sana'a yake in ka zo da computer irin yanda dai na ake samu ka karatu haka sana'an shi kenan sai kuma cajin waya a nan yake sai wata rumfa naira dubu goma sha biyu ishirin da biyu ne yake wannan aiki sanda ya wakan abin ya taso sai ya gudu ya zo ya samu ita mai rumfan ya ce ta dame da kudin shi ta ce ba za ta dawo da shi ba sai ya buɗe shagon shi kawai ci gaba da sana'in shi shi ne aka ja gaya ma 'yan sanda ya ya dawo shi ne aka kama shi aka turo shi kaduna waya zo a bincike jaridar aminiya ta buga kun gano wannan da kyau ko to wai sai me sai me wanda ta ce dama ƙidar su ita ce ƙidar su wai an ce wasu shi ɗahir rubutu sun ce duk inda wani muƙaddami yake wai ya tona asirin inda Sama'ila Kahuta yake a kama shi karyar shi wadan an kama Sama'ila Kahuta sai me an kama Yaqutatul Farida da yake cewa fa ainuhu ainul ain fafham isharati ko bai faɗi wannan ba mai durratul kharida sharhu Yaqutatul Farida da yazo sharhin fa ainuhu ainul aini fafham isharati yace law kushifa an haqiqatul wali da za a yi bayani dalla-dalla don kane da waliyi la'ubida, ai shi Sama'ila Kahuti ya zo yi bayanin waliyi dalla-dalla ne. Kun gano wannan da kyau ko? Ai abin da suka faɗi ne, a littattafan ku suke, yace linsilahi min awsafil bashariya saboda ai shi wali bai da siffan bauta gaba ɗaya shi ba bawa bane littisafi min awsafil rububiyya siffan Allah yake da shi yana mai a cikin littafin ad-durratul kharida in baka da shi ni ina da shi ka zo a baka yi photocopy mana dan me kuma su ibn al-arabi me suka faɗi shehu khallad me yake faɗi yace wa ma fil jubbati illa Allah la ilaha illallah tsallan zikiri yake cewa ba abin da ke cikin jikin shi sai wane ne wai ba kowa ke sanye da wannan rigan ba Allah ne sarkin zamanin shi ya yanka shi mun gano wannan da kyau ko menene ibn al-arab yake faɗi a cikin futuhatul makkiya cewa yake wa mal kalbu wal khinziru illa ilahahu wai kare da alada ba kowa bane sai allolansu wa mallahu illa rahibun fil kanisati ai Allah ba kowa bane ya wuce fasso a cikin coci yace fa inni ya tsauran filka na isa sajidu ce za ka iya gani na je coci sabis fa inni ya tsauran inda ka'abatin rati'u wani lokaci sai ya gani na je ka'aba ina dawafi ina sallah ina ruku ina waye ina waye fa in kuntu fi hukumin shari'ati asi in kana ganin cewa wai ni a dangane da hukuncin shari'a na yi ba daidai ba fa inni fi hukumul haqiqati ta'iu a cikin ilimin haqiqa ni mai bin Allah ne kuma a cikin littafin tabaqatul kubra na al-imam sha'rani me ya faɗi ashhadu an la ilaha lakum illa iblisa alaihi salatu wassalam an yi wannan ko ba a yi ba to dan menene wannan aqidan kun zo kun hana ta ko ko sama'il kahuti ne matsalan ku wannan kawai ya bayyana zindiƙancin ku ne kai tsaye kuma ya kamata ku fito ku yi magana akan waɗannan littattafan tukuna da waɗanda suka rubuta su da shirin da kuka yi ina fatan mun gano wannan da kyau waɗannan kafircin tuntuni ba a magana kansu ba sai wanda ya zo ya ganga ai aƙidanku ne da kuka binne kuna koya mutane shi ya fito ya faɗa in yana da laifi ya kamata duk waɗannan shehunan duk a ɗaure su suma ba muna goyon bayan shi bane dan la'ananne ne zindiki ne hukuncin musulunci akan shi ne a yanka shi bayan an yanka shi kuma a kera gawan shi a batta ta bushe ta zaganye ta yi watsi gaba ɗaya kowa ya gan shi a sa babban signboard a kan shi a ce hukuncin arnan da ya kamanta in yasu da Allah kenan kowa ya gani sauran wanda suke waɗannan waƙe-waƙen wanda suke rabbana rabbana da wayewa duk a kamo kafire a bankare su a yanka su wannan shine hukuncin musulunci a kansu amma kawai da an ce wai menene duk wani mukaddami ya ji maganan banza wannan ba ita ce aqidan ku ba ba ku kuka fara keta alfarman Allah ba da kuka ce akwai abin da ya fi alkur'ani ba ku kuka fara keta Allah ba da kuke buga misalin salatul fati da alkur'ani da garuwan turare da garuwan ruwa da manja da kwandon kur'ani da kwandon kuɗi ba ku kuka fara wulakanta Allah ba ba dole wawayenku su fito fili su fassara abin da kuke akai ba shi sa za mu zo za mu yi ma jawahir ma'ani shi ma wannan ɗauke da idan ai shi ma ba barin shi za a yi ba shi ma wani kundin kafirci ne shi yasa dama amma ka da wata muguwar aqida ka shirya maza bisa kanka duk da ko wani malami yana nan ya fara kokari yana kanta jawahirul ma'ani yana kokari yana gaggyara abubuwa mu za mu zo mu karatun ne mu bar komi yanda yake sai ka ji in addini ne ka bi in ba addini bane ka aje masa kayan sa kara gaba in ba haka ba kana kallon alkausara ba ka shanta kana kallon ruwan tafki a filin kiyama ba ka shan shi kana kallon sa a hisabi sassauka ba a mashi kana kallon siradi ka fada ciki sakamakon baka bi Allah ba ina fatan mun gano wannan da kyau kuma wannan wani irin raini ne a cikin littafin yaqutul farida suke cewa wai tijjani ya ce laysa min awliya illahi kullihimu yusakkinu sahabahu a aliya jannatin bigeri hisabin wal iqabi siwa ana walau amilu fi zambi kulli jarimatin haka ba suka ce ba wai cikin waliyan Allah babu komawa wanda ya isa ya shigar da mabiyan shi aljannan nan madaukakiya bi gairi hisabin ba hisabi wal iqab babu iqabi suwa ana yace in ba ne ba bai tsaya nan ba sai ce walau amilu fi zambi kulli jarimatin duk zunubin da suka ya kawo kulle ya kawo na kira duk abin da kai na fatan mun gane kuma a je a ɗauko littafin ‘yan ƙadiriya su ma ba zuwa suna ɓaɓatu kuna ta masu tafi ba su ma akwai kashi a gindinsa ai mun gano wannan da kyau ku littafin nan da suke farin man ƙaba na sida abdulkadir jilani ba fito maula ba tafriul khatir a ciki ka ji abubuwan da suke faɗi ma Allah mala'ika ya ji ya kwaso rai kaza kaza kaza sai yake gaya mashi kai sai in haɗa ma Allah aljanna da wuta gaba ɗaya in shakura ba ni abun nan ya kwace ma jakar ran gaba ɗaya zazzage ran da ranar kowa ma ran shi ya koma jikin shi mutum ne ya shiga kabari ana tambayan shi ce abulkadir marrabuka abulkadir kana da yana na cikin littafin fa an ɗaga gora za a barar da shi kawai sai rike sandan abulkadir ya ce sake ni in bige shi Allah ne ya ce in casa shi ya ce tuni kuma na hana yana littafin tafrihul khatir ya kamata ku hana wannan kafircin tukuna kuma a cikin littafin fitowar maula da kuke magana su ma ba akwai irin wannan kafircin ba sun ce kadai yake bai kamata sa ba ilah yake rabba shi menene shehu kowa duk ba su faɗi wannan ba shi ma wannan ba kafircin ba ne shi sa ya kamata a gaya mutane gaskiya sai mun zo katu na gaba jama'a za mu zo mu ci gaba da karanta zindikancin wannan zindikin shi kuma sai a wuce tijjaniya da an dan ratsi ne kawai kaɗan magana kansu amma wannan ne ya ja musu wasbanaka allahumma biyamdika shahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum